بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau litinin shida ga watan shida shekara ta 1440 daidai hijiriya wanda ya dace da sha ɗaya ga watan biyu shekara ta 2019 miladiya muna darasi na biyu a cikin wannan sura mai tarin albarka suratu taha wanda a yau insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi ne akan aya ta biyar da Allah yake cewa ar-rahman ala al-arshi istawa cikin sifofin ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya ambata a cikin wannan sura mai albarka da kuma bayani akan alkur'ani cewa shi tanzilan ne mimman khalaqal ardi tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al ula sai ce ar-rahman ala al-arshi istawa anan gurin ubangiji yana yaban kansa ne cewa shine mai rahama shine mai tausayi in an ce ar-rahman daga rahama ne to sai ya kira kansa da shine ar-rahman dan sifansa ne yana yi wa mutane rahama kuma ya daidaita akan al'arshinsa ma'ana ar-rahman azza wa jalla istawa ala arshi istawa ala arshi mulkihi ya daidaita akan al'arshinsa na mulki gadon mulkinsa daidaita irin wacce take taliqu bi jalalihi wanda ta dace da girmansa tabaraka wa ta'ala wa taliqu bi zatihi bila kaif wala tashbih babu cewa ta yaya babu kuma kama da wani ko tamsili imamu malik Allah ya masa rahama yake cewa al-istiwa'u غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ينجي إمام مالك آية تنا بياني أكن الله يا ديديتا irin daidaiton da ya dace da shi ba mu san iya girman sa ba ballantana mu ce kamar kaza da kaza ne amma dai za mu yadda kuma mun amuntu da faɗa mana da ya cewa ya daidaita ɗin kuma ya gaya mana ya daidaita ne akan wani abu mai suna al'arshi shi sa Allah ya yi ta ambaton al'arshi al'arshi a cikin alkur'ani har wuri 21 gadon mulkin Allah tabaraka wa ta'ala wanda shi al'arshi yana saman saman bakwai saman saman bakwai wanda a nan Allah ya daidaita bi zatihi wace irin daidaito irin wadda ta dace da zatin nasa tabaraka wa ta'ala kuma shi wannan istiwa'i alal arsh daidaituwar akan Allah akan al'arshi magabatanmu na kwarai sun yi imani haka ne Allah yana sama al'a'immatu al'arba manya-manyan limamanmu ɗannan guda hudu imamu malik da imamu shafi'i da imamu abu hanifa dukkansu gabaki ɗaya sun yadda da cewa allah yana sama ya daidaita akan al'ashi da kuma sauran malamai kuma cewa sifar allah ne ya daidaita akan al'arshi bila kaif walan hisar wala tashbih wala tamsil saboda Allah ba zai yi ya kamantu da sifar wani abin halitta ba tabaraka wa ta'ala kuma Allah wajibi ne a tsarkake shi da kama da kowaye bai yi kama da kowa ba laisa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ba abin da ya kama da Allah ko menene shi Allah shine mai ji al-basir kuma shine mai gani kuma wajibi ne fa a yadda Allah din nan yana sama haƙiƙanin daidaituwan da yadda Allah din ya daidaita tabaraka wata'ala wannan shi ya barwa kansa shi ya barwa kansa sani tabaraka wata'ala shi yasa mun yi bayani cewa wannan qadiyya ta al-istiwa yan bid'a sun shiga sun fita kwarai da gaske wajen kore cewa Allah bai daidaita akan al'arshi ba ba za a ce Allah yana sama ba wai sai dai a ce Allah yana ko'ina wanda kuma al'amarin ba haka yake ba idan ka ce Allah yana ko'ina ana bin ka bashin dalili na'am ilimin Allah yana ko'ina amma zatin ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya faɗa a cikin alkur'ani wuri wuri wuri wuri guda bakwai za mu karanta su yanzu da Allah ya yi magana cewa fa yana sama ya daidaita akan al'arshinsa to yaya wani zai zo inkarin wannan saboda shi baya so ko malaminsa baya so ko a kungiyarsa ba a so to abinda alkur'ani ya faɗa dole mu tabbatar da shi za mu faɗa ne tun da ƙur'ani ya faɗa kuma mun yi imani da abin da Allah ya faɗa ko ana so ko ba ko ba daɗi ko an saba ko ba a saba ba ya riga ya faɗa ya daidaita mu kuma za mu faɗa abin da Allah ya faɗa. Amin. Ayoyi da dama daga cikin su aya ta farko a cikin suratul araf aya ta hamsin da hudu aramarin ka jawo su makurin hudu a suratul araf aya ta hamsin da hudu a cikin suratul araf mu ji zaƙinta
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين wannan ayar a cikin suratul a'raf take ta gabanta kuma tana cikin suratu Yunus aya ta uku abinda Allah ya ce a cikin suratul araf ubangijinku shine inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda ka duba abin mamaki sai bayanin shine ya halicci sammai da kasai a cikin kwanaki guda shida summastawa ala al-arsh sannan kuma ya daidaita a kan al'arshi to ban sani ba ya za mu fasar wannan akwai wani fasara da za mu yi da ba wannan ba ya ce shi ya lici sammai da ƙasai guda bakwai ya gaya mana adadin kwanakin da yana halittarsu sannan kuma ya ce mana ya daidaita akan wannan halittar tasa al'arshi shi ne yake sanya dare ya rufe rana dare na neman rana da gaggawa rana na neman dare haka ake yanzu rana ta tafi dare ya shigo yana tafiya yana bin rana kenan rana ma tana biyo shi a baya haka za a yi ta har Allah ta shi kyama ga wata ga taurari da ubangiji ya hore su da umarninsa ya ce kai ala lahul khalqu wal amru ku saurara halitta da al'amari baki daya na Allah ne tabaraka wa ta'ala shi yasa ce tabarakallahu rabbul alamin sai ya dada maimaita inna rabbakumullahu kuma na'am إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش na'am يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه haka ذلكم الله ربكم فاعبدوه Allah أفلا تذكرون wannan suratu yunus kenan aya ta uku ka rubuta akwai wata kuma za ta zo a suratul hadidi ita ma insha Allah ita ma sai ya sake bude ta da inna rabbakumullah alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-'arsh iri daya da abin da ya faɗa cikin suratul arafi da abin da ya faɗa a nan a farkon aya du iri ɗaya ne abin da ya dame ni Allah ya ce thumma stawa 'ala al-'arsh sannan Allah ya daidaita akan al'arshinsa ma min shafi'in illa min ba'di iznihi babu mai ceto in ba da izinin Allah ba tabaraka wa ta'ala shine mai tsara al'amura gabaki daya kumullahu rabbukum shine ubangijinku fa'budu ku bauta masa afala tadhakkarun ku ba ku tuntuntuni ba ku wa'astuwa suratul hadidi aya ta biyu Allah ya ce Allahu allazi rafa'a as-samawati na'am الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وأوحى
نعم الله الذي رفع السماوات الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش يوا هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ذكيو يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير
ya ishe ka haka sai kuma cikin suratul furqan ita ma aya ta 59 Allah madaukin sarki a cikin wannan ayar yayi bayanin cewa shine ya ainihin wato daukaki sama bi ghairi amadin tarawnaha ba tare da wasu fila ba Allah shi ya halicci sammai ka duba saman nan babu wata fila ko akwai ya ce sun mastawa alal arsh sannan ya daidaita akan al'arshinsa shi ya ba da rana da wata kullun ya jiri li ajalin musamman yudabbiru al'amra yufassilu al'ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun to sai cikin suratul furqan aya ta 59 me yace
بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش kuna ji ko الرحمن فاسأل به خبيرا
wannan aya ta hudu kenan sai kuma ta biyar suratul sajda ita ma aya ta hudu Allah ya ce Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin irin can abin da ya faɗa cikin suratul arab a cikin kwanaki guda shida sannan sai ce sun mastawa ala al-arsh sannan ya daidaita akan al'arshin sa a ina al'arshin nan yake ne kan wai a sama yake fas'al bihi khabira bani suratul sajda aya ta hudu الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش na'am ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع haka dai أفلا تتذكرون Allah tabaraka wa ta'ala a nan ma ya ce a ƙarshe ce afala ta tazakarun wato shine ya halicci sammai Allahu allazi khalaqa samawati wal ard ku duba duk inda yazo sai ta magana samawati wal ard shine ya halicci sammai da kasai da abin da ke tsakanin su a cikin kwanaki guda shida summastawa ala al arsh sannan ya daidaita kuma du akan me al arshin sa malakum min dunihi min waliyyin wala shafi'a ba ku da wani ba Allah ba wani majibincin al'amari ko shafi'i mai ceton ku afala tatazakkarun yanzu ku ba za ku tuna ba ko ma cikin suratu daha sura da muke karantawa aya ta biyar ta shida ta, ta hudu kai zuwa ta zuwa ta biyar maimaita musu تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا mumtaz aya ta bakwai kuma ta karshe suratu ita ma suratul hadid ko ko ka karanta ta ko ma can aya ta hudu an anan ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa tanzilan mimman khalaqal ard mun yi muku bayani shi wannan alqur'ani abin saukarwa ne daga wa daga wanda ya halicci kasai was samawat a can yana cewa khalaqas samawati wal arda amma anan cikin suratu taha sai ce wato khalaqal arda was samawat wani abu sai rabbul izzati haka yi ga dama yake sarrafa zancen yadda ya so sai ce ar-rahman shine ar-rahmanu fas'al bihi khabira sai aya ta karshe na'am ita ce dai ai zuwa kai ka karanto wacce ba ita ce karanta ba da sai ka maimaita surar hadidi eh aya ta hudu.
والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش haka يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها na'am وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير to alhamdulillah waɗannan kaɗan ne akwai wasu ayoyin ba waɗannan ba da suke nuni Allah wato ba wai daidaita akan al'arshi ba a Allah yana sama ne suna nan da yawa irin su a amintun man fis sama'i an yaksifa bikum al-arda fa idha hiya tamur kajiba man fis sama'i am amintum man fis sama'i an yursila alaykum hasiba fa sata'lamuna kayfa nadhir so ita bid'a wato guba ce ita bid'a cuta ce bid'a bala'i ne ayoyi ai ta karanta maka ayoyi a cikin alkurani amma sai an gama sai a ce ai, mu mu mu malaman mu ba haka suka goya mana ba daman kana da wani malami bayan alkurani ya ce maka kaza kana da wani malami dama ka rike alkurani ka huta ka zauna lafiya so wannan istiwa'i wajibi ne a yadda Allah ya daidaita akan al'arshinsa daidaituwa irin wadda ya dace da ita lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma na Allah ne abin da ke cikin sammai da wanda ke cikin kassai amin min makhluqatin na ainihin ababen halitta la ya'lamuha illa hu ba wanda ya san su in ba shi ba duka nasa ne wa ma ta tassara da abin da ke cikin ƙasa yake ƙarƙashin ƙasa assara shine at-turabun nada ko annadi shi yasa ake cewa sariyatul ard a larabci kenan ta tassara abin da ke ƙarƙashin ƙasa na muku bayani satin da ya gabata abin da ake nufi ba wai abin da ke cikin sammai ne kaɗai na Allah ba har abin da ke ƙasan ƙasa ma duk na Allah ne tabaraka wa ta'ala wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allah ya ce kai idan ka bayyana zance ya kai wannan manzo inda za ka bayyana magana ko a cikin addu'a ko kuma zancen da kake yi da mutane ko kuma ganin da kake yi da ubangijinka to lallai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya san bayyane ya san ɓoye ya alamu sirra ya san abin da ke cikin sirri wa akhfa da abin da ya fi sirri ɓoya ma yanzu zan iya magana da arama ce yanzu kaga mun yi sirri ko amma wani ya ji shi ya ji sirri ne amma shi ya ji wa akhfa akwai abin da yafi wannan ma ɓoya to Allah abin da yafi wannan ɓoya ma duk yana ji tabaraka wa ta'ala Allahu akbar wannan yana nuna mana abin duk wani abu da dan adam zai yi a rayuwarsa wallahi Allah ya sani ko kai a fili ko kai a ɓoye shi fa Allah da ɓoye da fili duk ɗaya ne a wajensa rabbul izzati wal kamal wannan bayanin ne li shimuli ilmihi bi kulli shay cewa iliminsa ya hada komai bayan yayi bayanin hadewar kudurarsa da cancantarsa ya kai wannan manzo ka sani cewa Allah ubangiji ya san abin da dan adam yake tattaunawa da shi da dan uwansa a sirrance kuma ya san abin da yafi wannan buya shine abin da mutum yake zantawa a ransa yanzu ba na yi sirri da aran ma kun gani to kaga sirri ne to akwai akhfa me akhfa abin da fi wannan koya a yanzu haka a zuciyata akwai wani zancen ba wanda ya isa ya ce ya sani ko babana da ya haife ni ko mahaifiyata da ta haife ni wala ba san abin da ke cikin zuciyata ba wa ya sani Allah to shine akhfa din ya san abin da ya fi komi buya Allah yana kallon ka ya san me kake kunshe da shi Allahu akbar wannan akhfa din wannan fi'lu tafdil ne af'alu tafdil ne kuma ya kawo shi na kira ne lil mubalaghati fil khafa dan ya nuna ma matukar kaiwa wato wajen buya din shi sa Allah ya ce wa asirru qawlakum aw ijharu bihi a wata ayar ku ku ɓoye zancenku ko ku bayyana innahu alimun bi zati sudur lalle Allah shine masanin abin da ke cikin zukatanku wannan shine akhfa din ko ku ɓoye ko ku bayyana Allah ya san abin da ke ciki ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir a wata yar Allah ce wa laqad khalaqana al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqa al-mutalaqqiyani 'an al-yamini wa 'an al-shimali qa'id mu muka halice dan adam mu muka san abin da yake waswasi a cikin ransa kaji akhfa din kenan kuma wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mala'ikunmu sun fi kusa da shi sama da ainihin jujijiyarsa ta wuya dan yanzu yanzu a zafin gishi a ce a ce ransa ya tafi yasa a ce yace ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid so an gama bayanin sirrinka ba abin da ubangiji bai sani ba naka to me amfanin mutum zai zo zikiri la ilaha illallah la ilaha illallah mu zikiri muke ko uban wani baya so me amfanin haka ba dan Allah kake yi ba ya ce wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa ko ba ka ba Allah ya san asirri wa akhba in dai dan Allah kake yi to me bukatar sai ka daga sauci ka hana wani bacci ko ka takura wani Allah karim dan Allah kake ko to me bukatar sai ka dauki cirbi kana ta ja mutane kowa yana gani in ka zauna haka ma fa kana yi ba wanda yake ganin ka Allah yana ganin ka فإنه يعلم السر وأخفى الله ساكن غني يعلم السر وأخفى باريا إي والله باريا كاي ba wanda ya gani ka yi dan Allah sai da cikin fitinar da Allah zai jarabi mutum ya ga yana sha'awar ya yi ibada wani yana gani musamman abin da ya shafi sallah zikiri da sauransu sai na yi an gani sai na yi an ji mai Allah ya ce a gaba malam الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى sai Allah ya rufe zance da cewa Allahu la ilaha illahu Allah ɗin shine ubangijin da babu wani abun bautawa da cancanta da dacewa in ba shi ba shine la ilaha illahu lahul asma'ul husna yana da sunan na kyawawa waɗanda sun fi kyau kyau kyawawan sunan nake wahadahu alladhi yajibu an yakhlisa al-khalqa lahu al-ibada kenan shine kwaya ɗaya Allah wanda ya zama wajibi duk halitta su ikhlasin ibada da bauta gare shi da da'a kuma ba wani wanda ya cancanci a yi masa bauta shi kaɗai dan Allah ɗin in ba shi Allah ba tabaraka wa ta'ala shine sahibul asma'il husna alhusna alfudla alhusna al'uzma sunan nake masu girma sunan nake masu falala lidilalatiha ala ma'ani taqdisi wa tamjid saboda sunan nakin Allah suna nuni akan ma'anoni na ainihin wato tsarkakewa da girmamawa wa ta'zimi wan nihayati fi sumuwi wal kala wal kamali sunnakin da suke nuna girman Allah suke kaiwa matuka wajen ɗaukaka da kamala tabaraka wa ta'ala manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman Allah yana da sunan naki guda 99 idan baka gane hadisin ba sai ka ce a cikin sunan nakin Allah akwai wasu sunan naki guda 99 man ahsaha dakhala aljanna wanda ya kiyaye su ya haddace su ya fahimce su yayi aiki da ma'anarsu shine ahsaha to zai shiga aljanna wannan hadisin ba yana nuna iya sunan Allah kawai 99 bane a'a kamar kai ne ka ce ina da kuɗi dubu ɗari duk wanda ya haddace ƙura'ani a cikinku ‘ya'yana na yi alkawari ranar da aka yi saukarsa ya gama hadda zan ba shi wannan dubu ɗari wannan yana nuna iya kuɗinka dubu ɗari ne? a'a to waɗanda suka fahimci cewa sunan nakin Allah kawai 99 ne saboda wannan hadisin ba daidai ba ne a Allah yana da sunan naki da yawa kamar yadda annabi yake faɗa a wani hadisin as'aluka allahumma bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka ka gani aw allamtahu ahadan min khalqika annabi ne yake wata addu'a mai tsada wanda ana so in dai mutum zai yi wata addu'a da yake so ta shiga ta tafi to yi amfani da wannan Allahumma ma'ana ya ubangiji as'aluka bi kulli ismin huwa laka ina roƙonka da dukkan sunan da yake naka ne ka gani dukkan sunan da yake naka ne kamar yaya duk wani suna wanda na faɗe shi da wanda ban faɗa ba kaga da sai ce ina roƙonka da sunan nakinka 99 a'a kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka sunan da ka ambaci kanka da kanka da shi au ko anzaltahu fi kitabika ka saukar da shi a cikin littafinka aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka ko kuma sunan da kai kadai kake banci kanka a iliminka na gaibu da saninsa kenan kaga akwai wani sunan da kai baka san shi ba ni ma ban san shi ba au ko allamtahu ahadan min khalqika ka sanar da shi wani daga cikin halittunka ashe akwai wasu suna nakin da wasu ba san su ba dan da bai zai ce ka karantar da wani a cikin halittarka ba an taj'al alqur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi ka ta ɗora addu'o'in da kake so ka roƙa wannan addu'a ce mai muhimmanci ƙwarai da gaske so jama'a ana so in mutum zai roƙi Allah ya rinka tawassuli da sunan nakin Allah ya Allah ya Allah kana neman rahama ya Rahman ya Rahman kana neman arziki ya Razzaq ya Razzaq urzuquni kana neman fatahi budi kasuwa ne harka ce ya Fattah ya Fattah iftah li kana so Allah ya baka wani abu yana hannun wani ya rike ya wahabu ya wahabu habli ya mai bayarwa ya mai bayarwa bani kana neman wani matsayi ne ya azizu ya azizu ya almaliku ya alkahabu ya aljabbaru ya almutakabbiru wallahi da haka kuke lokacin da kuka zo ba ku rinka cewa wane da cewa kuke ya azizu ya qaharu ya wahabu ya almaliku ya almutakabbiru ya almutajabbiru ka sa mu ci zabe da haka kuke faɗa da ya fi muku amma tun da kuka kauce hanyarsa za ku sha mamaki wallahi musulmi malam in ya kulla alaƙarsa da ubangiji sai samu saukin sha'aninsa amma duk wanda yake nema a wajen wani ba Allah ba kuma yana ganin zage-zagensa da surutansa shi zai ba shi dama wallahi baya gamawa lafiya sai dai a kaskanci a tozarci duk wanda ya bi hanya ta mutunci zai kare da mutunci duk wanda ya bi hanya ta rashin mutunci to daman ba shi da mutunci kuma a rashin mutuncin zai kare ku ɗauki wannan ka'ida ku ɗora ta akan kowa wallahi haka rayuwar take ina jin ko ɗanka ne cewa za ka yi ya kamata ka zama mai mutunci ya kamata ka zama mai sanin girman mutane mai kima mai daraja mai mutunci a cikin mutane shi ya san mutuncin mutane musamman wanda yake neman mutane amma mara mutunci dan akuya to shine bai san mutuncin mutane kai wallahi wallahi wani lokacin gwanda dan akuya ma in yazo ya tarar da mutane ya kauce ba su wuri haka abin yake wallahi tallahi so ku tawassuli da sunan Allah ya ubangiji duk wanda ya ci mutuncin mu ka karya shi ya aziz ya almaliku ya aljabbar ya almutakabbir duk wanda yake fada da addininka yake fada da masu kira akan addininka yake izgilanci da addininka ya ubangiji ka nuna masa tozartarsa da wulakantarsa a duniya kafin ya mutu so amin ku yi amfani da sunan nakin Allah ku roƙi Allah ko shi ma za a hana lahul asma'ul husna yana da sunan naki kyawawa walillahi asma'ul husna fad'uhu biha وذروا الذين يلحدون في أسمائه sayujzauna ma kanu ya'malun Allah yana da sunan naki masu kyau idan kun zo addu'a ku roke shi da wannan sunan naki duk wanda yake so in yi addu'a Allah ya gaggauta karba ya kira Allah ya yi shimfiɗa da sunan nakin Allah qul ud'u Allah aw ud'u ar-rahman ayyan ma tad'u falahul asma'ul husna wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtaghi bayna dhalika sabila ku yi amfani da sunan kin Allah ku roki Allah kuma wallahi Allah ne mai baku shine mai bayarwa shine mai hanawa قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير الله shi yake bayar da mulki ba zage-zage ba amma in ka kaucewa hanya ka nemi mulki a wajen wani da ba shi ne malikal mulki ba kuma har kake ganin wani ya tsaya maka hanya zai hana ka mulki ashe ba ka da tauhidi ba ka da aƙida totil mulka man tasha Allah kai kake ba da mulki ga wanda ka ga dama sai ya bawa musulmi ya bawa kafiri ya bawa kafiri ya hana musulmi ya hana musulmi ya bawa kafiri haka Allah ga dama to da ka nema a wajen Allah da ya fi maka wa tanzi'ul mulka mimman tasha kuma Allah kai kake karɓe mulki a hannun wanda ka ga dama wallahi ba wani malamin addini da ya isa ya kwace mulki a hannun wani Allah ne yake karɓewa shine ma'anar wa tanzi'ul mulka mimman tasha kamar yadda ya kwace a hannun wasu ga sunan muna kallon su sun nema sun nema ya kwace ya hana suka yi ta kuka amma duk da haka bai bayar ba tabaraka wa ta'ala suna son mulkin saboda me shi yake daukakawa shi yake saukewa wato izzu man tasha Allah kai kake daukaka wanda kaga dama daukaka jama'a a hannun Allah take duk wanda yake neman daukaka a hannun mutane ya kama kafar wala wa tuzillu man tasha kuma Allah kai kake kaskantar da wanda kaga dama so ya wulakanta addinin Allah ya ta ubangiji ya izgili da Allah ya izgili da musulunci ya izgili da bayan Allah to wallahi ya sai wa kansa kaskanci da wulakanci a rayuwarsa biyadikal khair alheri a hannun Allah yake kenan ana neman alheri ne a hannun Allah a hannun mutanen Allah innaka kai Allah ala kulli shay'in qadir me iko ne akan komai kun gane karatun to shikenan bayan mun gama wannan ba ni kisa annabi Musa
وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى نعم فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى
الله مدaukakin sarki ya fara bamu labari a cikin wannan sura kissa ta farko ita ce kissar annabi Musa Imam Ibn Kasir yake cewa minha huna shar'a tabaraka wa ta'ala fi dhikri qissati Musa Allah ya fara bayani akan kissar annabi Musa kamar yaya yi mana bayani yaya ya fara yi mai wahayi yaya yayi magana da annabi Musa bayan annabi Musa ya je ya kammala ajali da lokacin da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kaddara masa musamman ajalin da ya kasance tsakaninsa da shi da sirikinsa a wajen kiwon dabbobi da aka dora masa da kuma tafiya da yi da shi da iyalinsa za mu zo mu tattauna da ya je tarar da wata wuta da mai abin da ya yi da wutar an ce wannan tafiya da ya yi ya nufaci garin ko ƙasar masar ne bayan ya ya yi shekara ta kai goma rabansa rabansa da misra to ya zo dawowa da shi da matarsa a hanya maimakon ya tafi masar ɗin sai ya ɓata a hanya a wannan lokaci lokaci ne mai tsananin sanyi ga kuma cikin dare ne shekara goma ya ɗauka bai dawo masar ba ya zo yana tafiya da shi da iyalinsa a cikin daji a cikin dare ga tsananin sanyi sanyi fa mukumukun sanyi kawai sai annabi musa ya bata sai ya sauka a wani wuri tsakanin wasu duwatsu kar ku tuna sanyin da yake cikin duwatsu wani lokacin ya ga girgije ya ga hadiri wani lokacin ya ga kamar za a yi ruwa a nan musa ya tashi ya ta zagaye ya ce ni ko ina zan samu wuta a nan sanyi ya dame ni ina zan samu wuta ni da iyalina mu samu ɗan ɗumi-ɗumi dama an ce al'adarsa ne in ya shiga daji to yana yana yawan hura wuta shi a nan musa yana jin wuta yana amfani da wuta don gasa namun daji in yayi farauta sai ka duba ni ikon Allah sai ya samu ciyawa haka busasshiya ko namu sai ta dukan wurin haka wai ko wuta za ta tashi in ya ga busasshen wuri haka sai sa sandarsa sai ta kokarin ya zai tada wuta ba a shana ba kanan zir ya za a samu wutar yana cikin wannan yanayi can a gefen wato a tur dutsen tur sai ya ga alamar wuta sai ce alhamdulillah a ta ɓangaren damansa yana leƙawa can min janibin turi anasa min janibin turi nara sai ya ce wa iyalinsa yana musu albishir ya ce umkusu ku zauna ku ɗan jira ni a nan inni anastu naran la'alli atikum minha bi qabasin aw ajidu ala nari huda ku ɗan jira ni bari in je in samo muku qabas qabasun minan nar daidai yake da shu'latun minan nar ma'ana wani tushe na wuta wani jiki na wuta wanda zai iya ɗauko shi ko gaushi wanda zai iya hura musu a kusa da su inda na samu dama zan zo muku da shi wannan yana nuna mana a shi namiji yana kula da iyalinsa ashe hakkinka ne ka fita ka nemo musu cewa ya in ku su ku zauna ku jira bai cewa ya tashi ke ma ki je ki nemo ba ina in ga dama zai ce mu fita nema aiko sa'a ne a'a ku zauna ku jira nemo la'alli atikum minha bi qabasin aw ajidu ala an-nari huda to wannan kissa zamu karanta yanzu da abin da ke bayanta to shine Allah ya ce wa hal ataka hadisu Musa shin labarin annabi Musa ya zo maka ko shin labarin annabi Musa bai zo maka ba ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan hal din istifham ne tambaya ne amma litaqriril khabari wa tasbitihi tambaya ce da take tabbatar da labari a ai zance a ai labarin annan Musa ai ya zo maka wannan a faɗi labarin ta haka ɗin ya fi ƙarfi ya fi tabbatar da sabon zancen sama da a zo da shi bi suratul khabaril mujarrad kawai saboda al-istifhamu taqriri ake cewa tambaya ta tabbatarwa ta fi shiga ta fi karfafa zance sama da ka gaya mutum magana haka kamar yanzu ce muku ba na zo muku tafsiri yau ba da kuma in ce muku na zo muku tafsiri yau ai wanne ne ya fi ƙarfi ba na ka- amma kuma sai na kawo shi da shigar mai tambaya to wannan a larabci ana ce da shi al-istifhamu taqariri tambaya ta tabbatarwa ba yau litinin ba ne ba ya fi a ce yau litinin ne الاستفهام التقريري وهل أتاك حديث موسى sannan kuma malaman tafsiri suka ce a cikin labarin akwai rarrashi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangane da abin da ya same shi na mutanensa rashin kirki da suka yi masa kafirai da ƙurashawa sai Allah ke ce ma'a ba an baka labarin Musa ba baka ji abin da aka yi masa ba baka ji wahalar da ya sha ba baka ji abin da mutanensa suka yi masa ba kenan sai mu ce yanzu zancen laqad ataka ayyuhar rasulul karim khabar aki akhika Musa haƙiƙa labari ɗan uwanka Musa ya zo maka idra'a naran yayin da ya ga wuta a lokacin da yake dawowa daga madayana zai tafi masar kuma cikin dare ne ya bata a hanya bata yana neman ya gane hanya shi yasa ya ce au ajidu alan nari huda ko in samu shiriya a daidai wannan wutar ko dai wutar ta haska masa ya gane ya hanyar take ko kuma tun da ya ga wuta dole akwai wanda ya hura ta ya tambaye shi ya ce masa ina ne hanyar gari kaza shine ma'anar au ajidu alan nari huda faƙala li ahalin kuzu ya ce wa iyalinsa ahal iyali da waɗanda suke tare da shi kaga matakka iyalinka ne matarka iyalinka ne amma in shi'a sun ce a'a wai an ce ahalul baiti wai banda matan annabi yanzu ko anan kai ba ce kai ba kai ba ahaluka me kake nufi ya iyalinka kana nufin ya matanka su ake fara tunani ma da yayanka to kaga dai qur'ani dai abin da ya tabbatar matan mutum iyalinsa ne kuma tana cikin ahalinsa kenan yace ku zauna in ku so din nan ku tsaya ku zauna ku jira kada ku bar wannan wurin har sai na dawo wannan yana nuna lokacin da kake tafiya da wani musamman wanda yake da rauni zaka je neman masa wani abu to ajiye shi a wani wuri kai alama ka ce kakka tashi a nan gurin ka jira ni dan in ya tashi ya shiga wani wuri in ka dawo baka same shi ba ina zaka neme shi to shi yasa ce ku zauna yace inni anastu nara kalmar anastu daga inasi ne al-inas a larabci yana da ma'anar al-ibsar ni na ga wuta dama wutan yake nema inni anastu naran daidai take da inni absartu naran ni na ga wuta absartu ibsaran bayyinan la shubhata fihi na ga wuta hakikanin gani nan kusa da mu to ku zauna ku jira la'alli atikum minha bi qabas la'alla ni na zo muku da qabas na muku bayanin qabas shu'la wato abin da za a dauka na wuta kamar yanzu ka je da itace ko ka je da kara idan ka sa wa kara ka sa wa ka sa wa wuta kara ko itace in ya ci ba, ba, ba, ba saman itacen yana kamawa da wuta ba to shine kabas shine kuma shi'ula me sunan shi da Hausa garwashin wuta kuma kai mutumi na a bakin wuta dai to fassara dai ta dan dabaru dai haka eh lodani dodani ta kaji malam ya ba mu fassara dodani ma'ana wannan wutar da mutum ya dodano shine kabas to zan zo dama ai daga wannan ne ake hura wuta ko to zan zo muku da wannan kenan zai dan zan zai dan nemo taimakon wuta kenan kenan wannan yana nuna ya halatta a ba da kyautar wuta kenan Allah sa ne su ji su rinka ba mu dodane ya tafi aw ajidu ala nari huda wannan ma'tuf ne ala ma qablahu bana yace ku zauna ku jira zan je wajen wannan wuta da na gani zan zo muku da wannan dodane ko zan zo muku da wannan kan wuta ko kuma anan zan samu wanda zai shiryar da ni hanya hudan din hadiyan yahdini ila tariqi kenan wanda zai nuna min hanya allazi asluquhu wanda zan bi har in je gidan da nake so na je wani gida ne shine misra yake so ya je amma wasu ayoyin akram kallah sai suka nuna cewa annabi Musa ya tafi kan wannan wuta ne don ya samo wutar da za su ji ɗumi shi da iyalansa amma kaga anan kuma sai ce umkusu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu ala nari huda me dalilin zuwansa wajen wutan ya zo musu da shula ta wuta sannan kuma ya samu wanda zai nuna masa hanya shine dalilin zuwa to amma a wasu ayoyin sai aka nuna a'a akwai wani dalilin kuma duda ya kai shi falamma qada musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi turi nara qala li ahlihim kusu inni anastu nara sai ce me la'alli atikum minha bi khabarin dalla kaji qur'ani a can sai ce la'alli atikum minha bi qabasin nan kuma yace la'alli atikum minha بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون كجرا يكاما هنيا يتب yake cewa zan je wajen wannan wuta zan zo muku da labari to labarin me wani labari yake nema hanya yake nema ko ba gaba ne ko jazwatin minan nar kaga shi qur'ani ba'dahu yufassiru ba'dan sashin sa ne ke fassara sashi jazwatin minan nar din nan shine bi qabasin wannan qabas din da aka faɗa shine jazwatin minan nar kaga abu na biyu ko la'allakum tastalun kaga idan ya kawo musu za su haska za su ji dumi za su amfana da wannan wuta yayin da musa ya je abin da ya nema kenan lalle ya nemi wasu abubuwa guda biyu ya nemi wuta wannan aya ta nuna cewa ya nemi wuta sannan kuma ya nemi labari to shine allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labarin abin da ya samu annabi musa yanzu gashi ya je gindin wutar malam me ya faru me yace فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى نعم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى نعم وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى نعم قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى سيمي واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى الله اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري نعم واحلل عقدة من لساني الله
يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي نعم هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا نعم قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى نعم أن اقذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل نعم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له نعم وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني نعم إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا نعم فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري نعم اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى الله أكبر قالا ربنا إننا نخاف أن يفرض علينا أو أن
الله يطغى أكبر قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى الله duk wanda ya san zai iya tsaya mu fassara ayoyin nan anan bismillah daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana wannan duk kisar annabi Musa ne ba a gama ba ma da saura da haka sati mai zuwa insha Allah mun zo sai mu ta buga mu ga mai Allah zai mana